الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta talata goma ga watan sha ɗaya watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu ci gaba da karatunmu na littafin a umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin kitabu sala babul mawaqit za mu tashi hadisi na 61 hadisin abdullahi ibn abbas na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب
نعم حديث أبو سعيد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص عاصي وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن أفراع وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال يتي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتي شهد عندي رجال مرضيون وسو مزاجي سنبا لشيدا أقولينا وأن دسك يرددون وأرضاهم عندي عمر وأن نفي يرداد شيء أتكن سشين عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زن الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس يا يهني جمد ين صلى bayan sallar asuba har sai rana ta yi haske wa ba'da al'asr kuma ya yi hani game da sallar nafila bayan sallar la'asar hatta taghruba har sai rana ta fadi haka yazo cikin bukhari sai da lafazin annan nabiyya wadadin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana hadisin ya zo wato ainihin cikin sayu muslim hadisi na 826 ibn abbas ya ce sami'tu ghayra wahidin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam minhum umar ibn al-khattab wa kana ahabbahum ilayya naji ba daya ba daga cikin sahabban annabi kenan rijal din can yana nufin daga cikin sahabbai so yace naji sahabi ba daya ba ba biyu ba cikin su akwai sayyiduna Umar yace wanda na fi son shi a cikin su gabaki daya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da al-fajr hatta taqlu ash-shams wa ba'da al wa ba'da al-'asr hatta taghrub ash-shams sana ya ruwaito da lafazin hatta tashruqa ash-shams ga wannan tushriqa ta suke dabbin shi da yi mawata un damma yanda ga ashraka yushriku an gane ko wanda an ce ashraqati shamsu yani nawwarat ta haskaka kenan bayan ta badar tifa'iha kenan sai zama yayi daidai da wato ainihin a hadisi na Abu Sa'id wanda zamu ji ya ya ambaci hatta tartafi ash-shamsu an gane ko amma a riwayar muslim annawawi ya yi doktin shi da hatta tashruqa shamsu sharakat tashruqu ala wazani fa'ala yaf'ulu kenan har sai rana ta fito wanda shuruqu shams shine tulu'uha amma ishraqu shams shine haskakawarta to kaga idan aka ce har sai rana ta fito mujarradin tulu' kenan amma har sai rana ta haska kenan bayan ta daga wanda shine yafi karfin dalilai ina fata an gane kenan hatta tushriqa shamsu shi yafi hatta tushriqa shamsu har sai rana saboda lokacin da ta fito a karan fari ai bata haskaka ba hasken da ke na gari haske na isfar ne haske na isfar ne ba haske ne na na hasken rana ba lokacin da kafin rana ta fito ai gari yayi haske amma ba hasken rana ba ne haske ne na tsakanin tafiyar dare da kuma fitowar rana hasken safiya ne shi ba na rana ba an fahimci wannan ai so da haka kenan hatta tushrika bayan ta dago ta haska shine hadisin Abu Sa'id ce hatta tartafi'a shine hadisin da ke gaba wanda hadisin cikin bayanan da muka yi wancan satin da yake nawawi sai da ya hada su da hadisan baya sai ya sharhin shi mun karanta shi mun ji yanda ya zo cikin ainihin wato a sahihu muslim hadisin abu sa'id al-khudri wato ainihin imam muslim ya fitar da shi shi ma da kusan lafazi makamancin wato ainihin wannan na'am haka sai ya kawo shi da lafazin hatta tushrika shamsu a hasi rana ta haskaka amma a can ya zo hatta tashruqa ash-shamsu ce babu sallah bayan sallar asuba ma'ana babu sallah ta nafila hasi rana ta ta fito ta daga ta yi haske shine yace an abi sa'id radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da as-subhi hatta tartafi'a ash-shamsu wala salata بعد العصر حتى تغيب الشمس حسيرانا تابوي تنكم حتى تغرب وغروبها هي مغيبها هو مغيبها ثم ليت وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ابن الخطاب متنوجنا وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب المرة وأبي وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم متنوكين شا شا بيركو to waɗannan duka sun ruwaito matsalar ba a yin sallan nafila bayan asuba har sai rana ta ɗaga lokacin walha ba a yin sallar nafila bayan la'asar har sai ainihin wato rana ta faɗi sai an shiga lokacin magriba waɗannan riwayoyi da malam ya ambata wasunsu suna cikin bukhari da muslim amma galibinsu ba sa ainihin wato cikin sayuwar bukhari da sahihu muslim saboda lokaci a gurguje za mu faɗi kawai masadiyar ɗin ne hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu wa arda imamu ahmad ya fitar da shi da al'imamun nasa'i da wasunsu daga cikin malamai da lafazin la yusalli ba'da al'asiri illa an ta kuna shamsu bai za a naƙiya annabi baya yin sallah bayan la'asar sai in rana ta kasance wato ainihin ta yi fari ta ainihin wato kasance tartar tuna akwai ɗan cece ku ce gurin fassara shi kuma hadisi ne sahihi sai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda abu ya'ala shi ya fitar da shi cikin musnad ɗin shi 4,977 shi wancan ahmad ya fitar da shi wato ainihin juz'i na ɗaya safa ta 81 a gurguje ne ba za mu yawaita abin da lafazin hadisin ibn mas'ud kunna nunha an salati inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha wanda hadisi ne hasan sai hadisin ibn umar wanda yake cikin sayyid bukhari da muslim shi muttafaqun alaihi ne da ya ce kala rasulullah sallama la ta harro bi salatikum tulu'a shamsi wala gurubaha farko dinga kirdadan yin nafila lokacin da rana take faduwa ko lokacin da take fitowa an gane ko mun ji cikin zamu ji cikin wani hadisin ya ce tana fitowa tsakanin kaho biyu na shedan hakan nan faduwarta wannan muttafaqun alaihi hadisin abu huraira imam ahmad hadisin abdullah ibn amr ko ibn al-as imam ahmad ya fitar da shi wanda wani juz'i ne na wani hadisi mai tsawo cewa annabi sallama ya a ciki yace la salata ba'da al-ghadati hatta tatlu'a ash-shamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba ash-shamsu wanda hadisi ne hasan sana hadisin abu huraira shi ma muttafaqun alaihi ne da lafazin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'ani salati ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba ash-shamsu hadisin samura ta bin jundub yana cikin musnad imami ahmad da ibnu abi asim cikin al-ahad wal mathani da ibnu khuzaima cikin sayyidin shi da wasan su da lafazin anna rasul sallama qala la tusallu hina tulu'a hina tatlu' ash-shamsu wala hina tasqutu hadisi ne hasan hadisin salama ibn al-akwa imam ahmad ya fitar da shi da imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat da lafazin cewa samura a salama yake cewa kuntu usafiru ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama ra'aituhu salla ba'da al-'asr wala ba'da as-subh qattu sahihi ne hadisin zaid ibn thabit ya zo cikin musnad imam ahmad da tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir sai dai yana da rauni domin akwai ibn lahiyata cikin isnadin shi shi yarwaito daga abdullah bin hubaira daga qabisa ibn zu'aib daga zaid ibn thabit anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da al-asr ya zo a cikin ahmad da wata kissa mai dan tsawo amma a cikin isnadin shi akwai ibn lahi'a kamar yanda muka ji wa huwa sayyi'ul hifd kama qad arafta hadisin ainihin wato mu'az ko mu'az bin afra afra sunan maman shi ne asalin shi mu'az bin khalid bin rafa'a yake radiyallahu anhu hadisin shi yana cikin musnad al-imam Ahmad da Ibn Abi Asim cikin al-Ahad wal Mathani da al-Baihaqi cikin al-Kubra da wasun su wanda wato ainihin ya ruwaito shi ta hanyar Nasr ibn Abdurrahman daga kakan shi Mu'adh ibn Harith ibn Qurashi annahu tafa ma'a Mu'adh ibn Afra ba'da al-'asr aw ba'da as-subh falam yusalli sai bai yi sallan nafila yace fa sa'altuhu فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاتين بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس أني وتؤنهم ساباني أكن شي نصر ابن عبد الرحمن الطحاوي تكن شرح معاني الآثار يروي توشي دقى نصر بن عبد الرحمن دقى معاذ بن عفراء أنه طاف سيفتد كاكناش فأسقط جده نصر بن عبد الرحمن شكم عليه المدار alaihi madarul hadith shi kuma majhuli ne haka hadisin da'ifi ne shi ma haka hadisin mu'az bin afra shi ma da'ifi na waye harith sunan babu al-harith mu'az bin al-harith ibn rafa'a tayyib sai hadisin ka'ab ibn murra ko wanda hadisin ka'ab ibn murra shi ma sananne ne ahmad ya fitar da shi da ibn abi asim cikin al-ahad wal mathani da lafazin na ibn abi asim da wasansu ta hanyar salim ibn abin ja'ad daga ka'abin murra au murra bin ka'ab ana akasa suna ya ce sami'tu rasulallah sallama qala la salata ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shamsu qida rumhin aw rumhayn gwargwadon tsawon mashi ko tsawon mashi biyu wato tazararta daga falakin ta shine suke kaddarawa da minti 15 ko 20 haka rubu'u sa'a aw thuluthu sa'a Ahmad ya fitar da hadisin da ainihin wato isnadi mai tsawo ta hanyar Salim din amma hadisin wato ainihin a akwai wani rawi wanda yake mubham a cikin isnadin kamar yadda Ahmad ya fitar da shi wacce riwaya ta Ibn Abi Asim ba bai ambaci wannan rajul din ba amma a riwayar Ahmad ya kawo shi daga Salim ibn Abi al-Ja'd an rajulin an Ka'ab kaga wa rajulun wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam ta haka kuma addara kutani wanda yake bakanikan ilal shi kuma ya rajjaha wannan riwaya cewa ita ce take daidai kenan hadisin da'ifi ne sai hadisin abu umama talbahili wanda imamu ahmad ya fitar da shi da wani shi ta hanyar abdurrahman bin sabit daga abu umama wanda shi ma hadisi ne munqati domin abdurrahman bin sabit bai hadu da abu umama ba cewa na salama ya ce la tusallu inda tulu'i shamsi fa innaha tatlu'u bayna qarnay shaytan sai yana da shahidi ويسجد لها كل كافر amma sai dai yasjudu lahal kuffar ne ba kullu kafir ba wato wanda yake da tabbas shine wai uhida uhina idin yasjudu lahal kuffar wanda majusawa ake nufi sai ya ce wala inda gurubi shi ma dai akwai dan bayani da tsawo cikin hadisin sai dai hadisin kai wanda muka ji da'ifi ne hadisin amru ibn abasa shi yana cikin muslim ya kawo shi mutawwal mutawwala na ga cikin bulughul maram ne ko riyadus salihin farko farko eh cikin riyadu ne ko ya kawo hadisin na marhaban bi talib al-ilm ko daga cikin riyadu ne to yana da ɗan tsawo hadisin cikin shi akwai lafazin ainihin wato salli salata subhi thumma aqsir yani salati hatta tatlu ash-shams hatta tartafi'a fa idha aqbala al-fay'u fa salli fa inna salata mashhudatun mahdura hatta tusalli al-'asr thumma aqsir 'an salati hatta taghrub ash-shams ai kun tana hadisin to da ka shi hadisi ne wanda yake muslim ya fitar da shi so hadisin na na Aisha shi ma na cikin Muslim la tataharraw tulu'a ash-shamsi wala ghurubaha fatusallu 'inda dhalika yana cikin Muslim hadisin as-sunabihi wanda malam yace walam yalqa an-nabiy ko walam yasma' min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sun ce yana da ru'ya ba shi da sama in yana da ru'ya kenan sahabi akwai sahabbai da ba su da sama lam yuhfaz lahum sama'un 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakin thabatat lahum ar-ru'ya لكن الصحيح أن السنابحي من المخضرمين لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه والله أعلم سنشي أبو عبد الرحمن أبو عبد الله ابن عبد الرحمن بن عسيلة وسكتي سنشي عبد الرحمن ابن عسيلة وسكتي أبو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عسيلة حديث شينا مسلم شيب أنا أحمد عفوا آه يا زول لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال كنا أكوين انقطاع إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قارنها فإذا دلكت فإذا دلكت أو قال زالت بمعنى فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تسل هذه الثلاث الساعات فكي سل هذه الثلاث الساعات وإن اللوكت تنقل لوكت أنا ننهني يجب لوكت درانا تتي فتوة an gani lokacin da take bayan ta gama fitowa kafin ta ɗago lokacin karhanci ne amma lokacin da take fitowa ba ta gama fita daga hajibinta ba lokacin haramun ne ba zancen makarori ba an fahimci wannan ko bayan sallar asuba har zuwa kafin rana ta fara fitowa makaruhi a gurin malikiya amma lokacin da ta riga ta fara kullowa to wannan lokacin kafirai ke mata sujada annabi ya yi ta'alili kuma an hana mu koyi da su da haka haramun ne yin sallan nafila a lokacin haka sanda ta daidaita a tsakiya shi ma haramun ne yin nafila hakan nan lokacin da ta ke faduwa ba ta ida faduwa ba bangaranta ya shiga cikin hajibi ɗaya bangaranta bai ida shiga ba to shi ma a wannan lokaci lokacin shiddatun nahayi ne to mutum ya kiyaye yin nafila a wannan lokaci an fahimci wannan bai to hadisin suna bihi kenan sai wani hadisi mursal ne kawai da muka ji domin sunabihi lam yudrikin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wato al-bukhari yana cikin wanda suka wato ainihin jazumin cewa bai sabbe da sama'i daga annabi kamar yadda at-tirmidhi ya nakalto cikin al-ila na'am to da haka kenan anan kamar malam zai iya ihami ko wani ya iya fahimtar cewa da ya kawo wa fil babi an aliyin har zuwa kan sunabihi zaka iya daukan dukkan su muttafaqun alaihim an fahimta ko da haka hadisan da suka kasance cikin waɗannan da malam ya ambata muttafaqun alayhi ma ko guda biyu ne hadisin Amr ibn Abasa da hadisin Aisha wanda wato ainihin hadisi na Abu Huraira da hadisin Ibn Umar afwa sune waɗanda suke muttafaqun alayhi hadisin Abu Huraira da hadisin Ibn Umar kuma hadisin Amr ibn Abasa da hadisin Aisha su kadai ne Muslim ya fita sauran kuma ba sa cikin sahihaini ba sa ɗaya daga cikin sahihain ba sa ɗaya daga cikin sahihain kuma wannan bayani da ya yi kusan ya bi abin da at-tirmidhi ya ambata domin shi ma at-tirmidhi lokacin da ya fitar da hadisi na ibn umar da ya fitar da hadisin ibn umar wanda muka karanta ibn abbas afwan da ya fitar da wancan hadisin shi ma ya ambaci wa fil babi sai ya kawo waɗannan ko wasu daga cikin waɗannan wato masadir ɗin wanda ainihin malam ya ambata don haka kenan ko ba komi wannan matsala tana da hadisai masu yawa ka iya cewa matsala ce wadda hadisanta sun kai haddin tawaturi cewa ba a yin sallar nafila kafin sallar wato ainihin a bayan sallar asuba har sai rana ta dago bayan la'asar har sai rana ta faɗi al-imam al-aini a cikin badaruddin al-aini cikin umdatul qari yake cewa ihtajja bihi abu hanifa ta'ala annahu yukrahu an yutanaffala ba'da salati al-fajr hatta tatlu tatlu ash-shams wa ba'da salati al-'asr hatta taghruba ash-shams alamai sun yi hujja da wannan hadisin cewa ba a yin sallar nafila bayan asuba har sai rana ta fito haka bayan la'asar har sai rana ta faɗi yace wabihi yace Abu Hanifa yayi hujja da wannan hadisi hakan nan wabihi qala al-Hasan al-Basri wa Sa'a wa Sa'id ibn al-Musayyib wal Ala ibn Ziyad wa Humayd ibn Abd al-Rahman Humayd al-Tawil wa qala an-Nakhai kanu yakrahuna dhalika Ibrahim an-Nakhai yace ashabu ibn Abd Mas'ud kenan in kaji an-Nakhai yace kanu yana nufin ashabul mas'ud suna kyamar haka huwa qawlu jama'atin min as-sahaba وقال ابن بطال تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر الصحابة من غير نكير عمر إن يجا كان نافلة باين صلى العصر يكن تنبغى متن كما صحابين أقولهم باسا إنكاري فدل على أن صلاته مخصوصة به دون أمته situ hakan yayi nuni akan sallar da annabi yayi bayan la'asar ai ranar da yayi baki bai samu damar yin nafila bayan azhar ba zaka sai bayan la'asar ya rama ta yace to wannan yana nuni inji ibn battal yana nuni akan cewa wato ainihin mustahab wato makhsusi ne hukunci ne ya shafi annabi shi kadai khususiyya ce sallallahu alaihi wasallam وكره ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عبسة وعائشة والسنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو وعن الأشتر قال وأتون ذكر إنكار من نافلة أو إن اللوكتة ya ce al'ashtar kuma ya ce khalid bin walid shi ma yakan ɗan zana mutane in sun yi sallah bayan la'asar ma'ana sallah ta nafila sannan wa kariha salim salim bin abdullahi bin umar ya kyamace ka wa muhammadu bin sirin da muhammad ibn sirin daga ibn umar yake cewa sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a abi bakr wa umar wa uthman wa la salata ba'da al-ghadati hatta tatlu ash-shamsu قال أبو سعيد أينهم وتتمرتان بزبد أحب إلي من صلاة بعد العصر طبعا الدبين وبيو da ainihin ciku ce ya na fi son wannan fiye da mai sallar nafila bayan la'asa ciku a zabdi eh ce to da kabani wato ainihin sai dai ciku wanga na zabdi na kananan dabbobi suke ce mishi wannan kananan dabbobi ciku ciku da kashi to da kashi shi ne zan yace to da ka ba da in yi nafila bayan la'asar gwara ka bani dabino biyu da da kashi in sha ruwa ya fiye min alheri in jiwa abu sa'id bin khudri ibn mas'ud yace kunna nunha an salati inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha bilal yace lam yunha an an salati illa inda ghurubi shamsi li'annaha yaghrubu fi qarn taghrubu fi qarn ash-shaytan da sauran bayanai dai abu sheikh cikin fawa'id din shi ya kawo cewa huzaifa wata rana ya ga wani mutum yana sallah bayan la'asar sai ya hana shi sai mutumin ya ce awa yu'azzibuni Allahu alaiha yanzu in yi sallah Allah ya mun azaba fala yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah ka saba ma sunna ko ka sha azaba al-mawardi daga cikin shafi'iyya da wani shi suna cewa sallar annabi sallallahu bayan la'asar makhsusa ce al-khattabi yace annabi sallama abinda yake nuni yake cewa shi ma maksusa ce ga annabi banda wani shi ibnu aqil yace la wajha lahu illa hadha alwajh ba wajhin da za a ba wannan sallar ta nafila bayan la'asar sai dai a ce kawai maksusa ce ga annabi tun daga dalilai rututu sun hana sallallahu alaihi wasallam an ga hane ko dalilai rututu sun hana kuma sai aka samu annabi yayi kaga yana nuna maksusa ce duk da shekul albani ban cika san faɗin hakan ba ya dan so ya nuna cewa mutum na iya yi ya dan so ya nuna cewa mutum na iya yi a wani aka cikin tamamul minna ko wani abu makamancin haka yayi hujja da hadisin da al-baihaqi ya fitar ana idar da sallar la'asar wani ya tashi zai yi nafila sai ibn sisadu na umar ya jawo shi sai ce mushi karka la tasil salatan bi sala karka hada sallah da sallah sai annabi ya ce inna Allah qad ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi sai ce nan annabi bai mai Umar inkarin inkarin da yayi ma wancan wato inkarin da yayi ma wa Umar Umar da yayi ma wa wancan inkari ba inkarin yin nafila bane inkarin bai yi tasbihi ba ya tashi zai yi nafila an gane ko imam al-albani na da wannan ra'ayi Allahu a'lam ban sani ba in ya sauka daga gare shi tayyib hakan nan malamai suka yi ta bayani imam at-tabari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka tambihan li ummatihi annahu nahyan annahu anna nahyahu kana ala wajhi al-karahati lit-tahrim to da annabi yayi nafila bayan la'asar yana nuna cewa hanin da yayi na karhanci ne ba na haramci ba idan ba haramun ne ba amma makruhi ne an fahimci wannan ko bayan la'asar ko bayan asuba makruhi ne yin nafila ba ba haramun bane saboda yin shi yana fa'idantar da jawaz at-tahawi yace allazi yadullu ala al-khususiyya anna umma salama radiyallahu anha hiya allati rawat salatahu iyyahuma ummu salama radiyallahu anha ummul mu'minin ita tarwaito annabi ya rama ay nafilan bayan la'asar to kuma an tambaye ta aka ce afa naqdiha idza fatatna za mu rama nafilar bayan azhar in ta kubce mana murama bayan la'asar ba da la'asar qalat la tace ba kenan shi ya nuna ni ta fahimci khususiyya ce ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umdatul qari juz'i na 8 safaha ta biyar har zuwa ta bakwai akwai abubuwan da aka dan tsallace an fahimci wannan to akwai lokaci mu karanta hadisin gaba hadisin jabir ko an karanta shi
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رض... عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد بعد المغرب بعدها المغرب نعم دقا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زوران ياكن خيبر بعدما غربت الشمس بيرانا تارغا تفادي فجعل يسب كفار قريش سيكي قد مكافرون قريش ومغانا eh haka zaka fassara karka ce sai ya dinga daddanna makafiran Qurayshawa a shaku aka ce ma ba maguje ne shi an gane ko eh musulmi baya baya zagi irin wannan zagi na yan tasha amma sai dai in aka kalli ta'ai wato aibantawa za a iya kiran shi zagi kan sun ka fassara zagi abinda mutane za su dauka dan kaza kaza to ba shi bane ba Umar yayi radiyallahu anhu an fahimta ko duk da hali ya gaya musu magana ba ya gaya musu magana ba bahaushe yakan ce kakka gayan magana ba to aba alaihim au ana abu wabbakahum ya fassara shi duka da haka duk da wani lokaci kai yakan dan yi zafi a dan kora ko sai na umar ba ya ga yamma ina ba ake da suna utubatu bin mas'ud as-sakafi حديث سلو البيبية مش يبنى مقطع الجذور يبنى مقطع البذور يبنى مقطع البذور هذا فسر شي ده هوس من بري amma kai ne yayi zafi yawwa an gane ai to dan haka ya gaggaya makafuran nan magana fa qala ya rasulullah ma kittu usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrub rasulullah ban samu ne sallah ba har sai da rana ta kusa faduwa ita kada idza uthbitat nufiya ma'ana wa idza nufiyat uthbita ma'ana ita kada haka take in aka ce lam yakad eh to abin ya tabbata ke aka ce kada to bai tabbata ba aka ce kada to bai tabbata ba ina ce kittu an amuta yawma na mutu ne na kusa mutuwa amma lam akad an ahdira al majlisa yan ban je maka yawa lam yakad yaraha kaga ai ya ganta ne hakan nan ya ayar take ne lam yakad idan aka aka akhraja yadahu lam yakad yara zai yi wuya ya iya ganin hannun ya iya ganin shi amma dai zai yi wuya hakan nan menene zancen saniya da bakara fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu daga wa ma wa ma nafiya ce amma da yake kada ne sai ya zama isbati ne gurin an fahimta ko to shine sai yace ma kittu usalli al-asra hatta kadat ash-shamsu taghrub kaga ita kadatu dinnan ita an tabbatar da shi ma kittu usalli al-asra na wato ban kusan yin sallar la'asar ko kuma ban samu na yi sallar la'asar ba hatta kada tishamsu ta zurub har sai da rana ta kusa faduwa kenan kada nan gurin korewa ne ba tabbatar da ranar ta faɗi ba ne an gane ko daga ya yi sallar kafin rana ta faɗi faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa sallala sai annai sallama ya ce wallahi ma sallaituwa kare kenan kamar ya ce mashi ai kai gwara kai cikin lokacin ta kai ai ba adama garabati shamsu ne umar ya zo da labarin zaka da yace ma kittu usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrubu sai annabi yace mai wallahi ma sallaituha ai kai to ai gwara kai ni ban ma yi ta ba har yanzu sallallahu alaihi wasallam qala jabir yace qumna ila buthan sai muka tashi muka tafi buthan sunan guri ne wani kwari ne a madina akan ce buthan ko kuma ainihin wato bitahan ko kuma ainihin wato wato batihan batihan ko butahan aiwa butahan da yi mawa ba'un damma ba'un sukun butahan ko kuma batihan ba'un fatha ba'un kasra to sai muka matsa wani guri da ake kira butahan wata wadda'na laha فتوضأ للصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي الولاء صلى وتوضأنا لها مما مكي الولاد ومما صلى فصلى العصر بعدما غربت الشمس قلنا توكيدي النبي إلى أثر باين رانا تارغا تفادي ثم صلى بعدها المغرب سنكم سيئي مغربا باين تكون هجاتي غماسو غنن cewa dole sai an yi wato ainihin tartibi a ainihin rama sallah to a gurguje alhafiz ibn hajar ya tattauna kan meye sababin jinkirtawar da annabi ya yi mala'asar hasi da rana ta faɗi wasu malamai suka ce mantawa ne ya yi ya manta bai yi sallar ba ne ba har sai da sai na umar ya zo mishi da wannan fira sai wasu kuma suka ce ya za a yi kowa ya manta ai tun da jabi ya ce muka je muka yi sallar kenan dukansu ba su yi la'asar ba wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to aka shi sai na umar kuma shi ya tuna ya sallar sauran ba su tuna ba an gane sun kawo korafe-korafe sai wato ainihin ibn hajar ya ce ta iya yiwuwa a kafa musu hujja da abinda imam ahmad ya fitar da hadisin abu juma'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sallal maghriba يوم الأحزاب فلما سلم ليه سلمي يتيتي هل علم رجل منكم أني صليت العصر cikinku akwai wanda ko yake sane da nayi la'asar kin mantawa ya ma yi ta ko bai yi ta ba sai bayan magriba ya ce wai kuna tinako da san da nayi la'asar kalu la ya rasul da ce ina ba mu san san da kai ta fa sallal asr thumma sallal maghriba sai la'asar kuma ya maimaita magriba sai dai hadisin da'ifi ne wannan al-hafiz ma sai ya ce wa fi sihhati hadha al-athari nazarun akwai abin la'akari cikin wannan hadisin an ce ya inganta li annahu mukhalifun lima fi sahihain min qawli sallama wallahi ma sallaituha ai ya saba ma wannan da ai wallahi ma sallaitu wannan kuma da ya tambaya ɗayan ku ko sai ce wa yumkinu al-jam'u bainahuma bi takallufin ana iya hada su amma sai an sha wuya sai an yi kakale sai an yi fi'ili da iya yi kafin a hada tsakanin hadisin amma ala ayi halin wancan hadisin na Imam Ahmad bai tabbata ba akwai Ibn Lahi'a a cikin isnadin shi akwai kuma wani rawi ma wanda yake majhuli da haka kenan ba babu dogaro da shi wasu kuma suka ce amdan da gangan ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba li kaunihim shaghaluhum sau da kafirai sun shagaltar da su daga sallar la'asar din kamar yadda muka ji a hadisin ali wa shaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr sai ce falam yumakkinuhu min zalika basu bashi daman yayi sallah ko lokacin ba a shar'anta salatul khawf ba ba zai yiwu ba ana cikin wannan yakin kuma ku je ku yi kabbara kuna rukuyi ana sare ku shi yasa sai ba su yi sallar ba suna tuna ba mantawa su kai ba sai ainihin wato alhafiz ya ce wa huwa akrabu wannan shi ya fi kusa da daidaitewa da gangan ne ba su yi ba la siyama wa kad waka inda ahmad wa nasa'i min hadisi abi sa'id anna dhalika kana qabla an yunzila Allah fi salati al-khawf wa rijalan aw rukbana kafin a saukar da tunda wannan adatul riqa ne aka saukar da shi bayan ahzab ne sai ce wa kad ikhtulifa fi hadha hadha al-hukm hal nusika am la kama sayati fi kitab salati al-khawf sai mun zo insha Allah ta'ala سيتي وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي آه أن فاتهم الظهر والعصر والمغرب آه يازو أتكي موطأة وتهنيا سوى أظهر دل أثر دل مغربا دك النبي صلى الله عليه وسلم رانر بيسام ييس بكا لوكتي هسي دران لوكة المغ... آه إشاء يشد بي أظهر بي لأثر بي مغربا با. تو amma a hadisin ibn mas'ud da ke tirmidhi da nasa'i cewa annal mushriki na shagalu rasulallah sallama an arba'i salawatin yau malhandar sai a salloli hudu ma hatta zahaba min al-laili ma sha Allah har sai da dare ya tafi zuwa lokacin da Allah ya ga dama sannan suka tuna amma al-hafiz ya ce wa fi qawlihi arba'u tajawuzun akwai tajawuzi li anna al-isha'a lam takun fatat dan isha'i lokacin ta bai riga ya fita ba lokacin al-ya'muri yace minan nasi man rajjaha ma fi sahihain cikin mutane malamai ma'ana akwai wanda ya rajjaha abin da ke bukhari da muslim na cewa la'asar ce kawai annabi sallallahu ya mance ko kuma bai yi ta a lokacin ta ba a wannan lokaci wa sarraha bi zalika ibn al-arabi ibn al-arabi abu bakr al-andalusi ya sarraha yace inna sahiha anna salata allati shaghala anha wahidatun wa hiya al-asr الحافظ يتي قلت وأي... ويؤيده حديث علي في مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر سيد أنهم واتو اليعمرية ومنهم من جمع بأن الخندق وقعته أياما وقعته أياما أنهم واتو فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام أي يكن خندق أنجم أناي أنا هكا يامي ميتوني بأرانا إيباني يفعل sai ce wa haza aula inji al-ya'muri wannan shi yafi dacewa al-hafiz yace to qultu wa yuqarribuhu makajin manya abinda zai ƙara kusanto da zancen al-ya'muri anna riwayatai abi sa'id ibn mas'ud laysa fihi ma ta'arrud li qadiyati aw li qissati umara babu ma zancen umar cikin wancan riwayoyin fa fihi ma anna qada'ahu lis-salati waqa'a ba'da khuruj waqt al-maghrib سيتي وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب عقب الغروب يعني بابايا وتؤني مد بابايا شجر الشائبا رانا نفات واني سندن سكي مغربا سكي لا أسل عند مغربا الحافظ يتي وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائد والأكثر على وجوبه mafi yawancin malamai sun tafi akan idan salloli suka kubce ma ka zo rama su jerawa zaka a zahar la'asar maghrib a haka zaka yi su da suka ce alal wujubi ma'a zikiri na ma'an nisiyan mantawa mutum ya yi sai bayan ya yi la'asar sannan sai ya tuna ban yi azahar ba to ya yi azahar ɗin shi kai ba kuma sai ya sake la'asar ba sai ya ce ainihin wato kala shafi'i la yaji tartib shi kuma shafi'i ya ce ba wajibi ba ne ba suka yi saɓani kan mutumin da ya tuna da wata sallah a lokacin wata sallah cikin lokacin sallan magriba ya tuna bai yi la'asar ba ko kuma wato ainihin ko da lokacinta ya fita wasu ka ce zai fara da ita alfa'ita ta ko da magriba za ta fita sai ya yi la'asar da wannan shine zancen su maliku an gane ko wasu kuma suka ce a'a ya fara yin wadda ake cikin lokacinta sannan sai ya zo ya yi waccan shine zancen shafi'i da ashabul ra'ayi wasu kuma suka da ashabul hadith na galibin ashabul hadith haka suka tafi su ishaq da sauransu wasu kuma suka tafi akan cewa wato ani an ba shi zaɓi waɗanda ashhab ya zaɓa daga cikin malikiya an ba shi zaɓi ko ya fara yin ta wadda ta wuce ko ya yi wadda ake cikin lokacinta alƙadi iyad ya ce mahallul khilafi idan lam takfuru salawat alfawaid in sallolin da suka kubce din ba su da yawa nan ne ake saɓani duk da an yi saɓani kan toshe kalil din kuma menene adadin su mun karanta cikin al'akhbari ko wasu ka ce sallolin yini sallah biyar wasu ka ce salloli guda hudu to wannan duka matsaloli ne wanda duk mun tattauna su a baya yace a cikin wato ani hadisin akwai halaccin yin rantsuwa ga wanda ba a neme shi da ya rantsuwa ba da annabi ya ce wallahi ma sallaituha a riwayar muslim fa wallahi ma sallaituha sai ce idan tabat maslahatun min ziyadati tumaninatin aw nafi tawadhun sai a ransa wa fi istihbabu qada'il fawaid fil jama'a ya halatta a rama sallar jam'i a cikin sallar da ta wuce a cikin jam'i ramuwa a yi ta a jam'i wanda mai akhbari yace idan tawat salatu ko in sallolin duka ɗaya ne haka mafi yawancin malaman ilimi suka tafi a kai banda Allah ibn Sa'ad shine yace idan ramuwa ne kowa ya yi tashi amma dai cewa ana iya yi a jam'i shine abin da yafi karfi wal ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala za mu bashi haka karatu a gurguje aka yi shi sai a guriya ya kuma 25 ne kuma na dukkan wannan